أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك أنا مو مكي بوئي لديك ومنا بوئي لديك ko kuma buɗe garin makka tunda da jihadi in an ci gari an buɗe su in an ci gari an buɗe su ba ya ce mu muka yi buɗe garin ka in gani ci idan ja a nasarar lahi wa fata wa ra'aytar nasu da hudura fi dinin lahi a kowa فسبحت بحمد ربك واستغفر انه كان wajen bude maka annabi in ka ga nasara sa'a ta zo ma da gurin ubangiji ka ka ci garin makka ka bude maka a hannunka to kai ta tafi da gan ubangijin ka ne ga farki tun shi mai amsar tuba alama ce ta rasuwa annabi sallallahu alaihi nan ko in na fata na laka mumin yi duki gare ka fata hamuli guba yi sayara me ya gafarin dawo da kamata ka dawo ne zan duka mata dan Allah ya gafarta maka da sauƙin jihadi ma ta kaddama min zambika abin da ya gabata na daga zunubinka da ma ta akhar da abin da ya zunubinka ya ce wai tun mu ne mata ba da kuma in cika ni'i mata hu a ne ka zai yi mashi cika gare ka kuma ya haɗe ka sirata da masu tafi ma shi ne ta kai hanya wadda ta kuma daidaita
وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
هو الذي شنو والنمط anzala sakina kan yi sabkar da nutsuwa fi kulubul mu'minina a cikin zukatan mu'mini an sabkan musu wannan kuma suna cikin tsadani an sabkan musu wannan da yadda dadu imanin ma imani dan wani imani ya zo ya karu akan tare da imanin wannan nasu imanin wannan nasu da suke tare da shi hallau wani imani ya zo ya kara musu yawwa yace walillahi junudu samawati wal ard runduna ta sama da runduna ta ƙasa duk a hannun Allah shi yake sarrafa ta jiya ta yadda ya dama wa kana lahu lalle Allah ya zama to aliman masani ne a kiwon mutum a cikin sana'a
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
وآية أخرى في قلوب المؤمنين من يذوق بايته وهو الذي أنزل السكينة شيني سبتت نسوة
وينصرك الله نصرا عزيزا
وينصرك الله من يقول نصرا nasara taimako ya taimake ka taimako wadda ta fi girma ya ce huwan lafi an zala sakina shi ne samkar da nutsuwa wannan ne gurin ko fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mu'minai ya yi ku haka ne su dadu imanin don su ƙara imani ma imani in tare da imanin wannan nasu sai ce wadda lahi nutu sama wa tuwan ar rinduna ta sama da ƙasa da da hannun Allah ke shi kuma tsakanin la Allah ko ya zama to alima duk masani ne ya halittu da talibai nasa hakiman ko mai hikima ne da nasa a cikin halitta ta wani abu baya gushiya baya bojuwa da nasa to da ya tafi da ya tafi da muminina don ya sanya muminai maza wal muminati da muminai mata ya sanya su ne jannat aljanna aljanna aljanna aljanna da jarimin tafiya da anhar wanda ƙoramu hudu suke gudu a bisanta ko a cikinta ƙoramu guda hudu mun yi zancen su cikiya khalidina fiha ko masu dawama ne a cikin ta har abadan abadu ba tsoha ba mutuwa ba kaki ba hutsari ba kashi ba kaka na kayi ba ba ba kaiwa wa ya kafara an hum sai a cikin kuma ya kankare musu zunubi in su yi zunubin wato za a kankare musu shi kaga wannan wakana lahu wakana zalika inda lahi kaga wannan gurin Allah fawzu ai kaga samun rabo ne ko asibu mai girma kuma rabo ko ne wai asibu ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
kaga bibiyu haka ya har tafiya da biyu wala an an hudu wannan abu wannan an hudu wannan abu da yace wa kana lahu Allah ya tsakana zalika inda Allah ko wannan fawzun azimun ai kaga rabo ne mai girma ko yace to kuma ha sai zaman to wai azibul munafiq munafiqina sai yake azabta kuma ya azabta munafiqai maza wani munafikati da munafikai mata annan kaga ha mata sun shiga su ma a shi kenan akwai munafikai maza akwai munafikai mata yadda ake maza suke mana wuce su ma haka suke mana wuce ana kwarmato da komi da su Allah ya ce wani mushrikina da mushrikai wanda za su haɗa tarayyar Allah da wani ko da ga mona maza ga mona mata in na ga mata na yi sa'a in na ko in na ga maza na yi sa'a ko in na ga maza sa'a ya da maza to ko in na ga da kuturu na yi sa'a in na ga da makawo yi sa'a ba kan ga akwai su amma yanzu Allah ya kasar din wannan a da da yawa ana gani
yana
da ana yi wani mashirki na da mashirkai maza wani mashirka da mashirkai maza zane na billahi zan da su masu mugun zato da wani suna da mugun zato da wani abin da ke gari ya ce kuma alaihim da'iratu su mai kewayo na masiba kaskanci da masiba ya tabbata a gare su wa qadiba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fushi gare su ya hasad ya yi fushi ya azaba gare su wala anahum ya dauke musu albarka ya ci da ya ci da musu albarka ya lalace su to wa me wa adda lahum jahannama kuma ya musu tattali wa Allah banda wani abubuwan da zaka musu tsine da wannan kuma an musu tattalin wutan jahannama kai da sa'atu masira wannan makoma ta mugunta makoma tun da ta zamanto wuta ce to wannan abin tsoro ce abin ta mugunta ya ci gaba ce wallahi ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
ya ce walillahi junudu samawati wal ard rinduna ta sama da ta ƙasa dukka tana hannun Allah nashi nashi ne rindun su saboda wa kana lahu Allah ya zama to azizun mabuwayi ne ba a mulkin shi hakimin mai hikima rinduna shi kuma rinduna ta Allah abu ɗaya zai sauko jiya da nuni in ya ga dama ya saukar da cirnaka cirnaka ya saukar da shi duk sai damu gari ko ya damu ƙasar kawai ko ya kiya shi to ta ka ga abin da sauka ba ganin ta ba ka ga runduna ce ta ubangiji eh runduna ce ta ubangiji don ta zo kawai sai kuma an lam zunu da rabbuka kuma illa hu shi ta ɗaya san rundunar ka gani abu ɗan ƙarami kana gani sai a aiko za a ce kiyashi ya zo maza ya zo shi zai je yaƙi duniya duka kiyashi sai ya ƙi duka duniya ko kuda ko ƙyar rubuta ma duka ko mi suna nan da yawa in ya aiko su shi ke Allah kiyaye
إنا أرسلناك بال... إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
يتي الله inna arsalna ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna arsalna ka mun aiko ka shahidin mai shaida ne ga al'umma ranar kiyama kai za ka yi shaida ga al'umma ranar kiyama lokacin da ma'aika kowanne ya zo da mutumin shi su yi gardama su ce ba aiko mu ba ma'aiki ce a'a an aiko sai mu za mu shaida mu ce an aiko annabin mu ya faɗa mu kowane annabi ya zo ya yi mutanen da suka kiya su ya ce to ku ba da kuke ƙarshen zamani ya za ku ku faɗa haka sai mu ce annabin mu ya faɗa mu annabin mai zo ya shaida a gurin mu ce in ni na faɗa musu ni kuma jibril ya faɗa mu jibril da Allah ya faɗa ba zan ce ƙarewa eh shi ne ce inna arsalna ka shahido a nan kuma mun aiko ku da ranar shaida yau mal kiyama ranar kiyama kuma a nan mubashirar mai ba da albishir ne a nan duniya da aljanna mai ba da albishir ne kuma da aljanna a nan duniya kuma ai ka ga albashir ne bil janna wasila sahiya da marinci bulaga datu wala ashi jisi da tashari subhanallahi subhanallahi ko subhanallah subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim da sunan da yawa sunan lazina yubayyi'unaka
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق يد الله فوق أيديهم وبأيمانهم يد الله فوق يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما
ya ce
yadillahi
da zina ba ya guna da kowa to kaga wannan wanda suka yi alwashi wasu kai alwashi a gare ka alwashi alwashi a ce mutane su haɗu su ce mun yi alkawari mun yi alwashi sai mun yi kaza sai mun yi kaza sai mun yi kaza to alwashi suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh za su kare shi duk abin da ya same shi ya same shi abin da ya same shi ya same shi sun za su kare shi daga tuncin shi da addini da komai za su yi kai sai abin da ya kai suka yi alwashi kowa ya yarda wannan ya tabbata irin wani abu daidaiya to lokacin da annabi ya zo da da mutane ya zai zo ya yi aikin umara Allah zai je aikin umara da ya zo kusan gari hudaybiya ya ce to a aika a haɗawa waɗannan mutane masu gari zan zo ba da yaƙi na zo ba na zo in yi umara ne to da aka aika musu a cewa za a usman aka aika usman ya faɗa musu da ya zo ya faɗa musu ya ce ta a'a kai dai sai da wafinka ka yi sa'ayinka ka sarke umararka amma ko yanzu ba ma yarda ba yanzu larabawa in suka ji labari kun zo kun tafi ba a yi ba komi sai a ce tsoron ku ne ku koma yi ba su ku sai ce a'a ba ba kowa to a irin wani har aka yaya ta aka ce a sun kashe usman shekan ya zo ce sun kashe usman yaya ta ce a'a bai mutu ba ya aka aka sani annabi da ya faɗa wa mutane an ce mu yi kaza mu yi kaza mutane suka ce a'a annabi kai ka ce za mu shiga masallaci muna amince za mu shiga da shi kuma yanzu ma ja baya sai ce kawai ba ja ta ya zabe ko da yaƙi ya shi ya ce a'a ba a tafi ba wai suka ce a'a shi ke ka ji abin da aka sai dai da zuwa alwashi suka yi duk mai suka zuwa yi alwashi kuwa a na yarda za mu na yarda yin gida a rana ya ce sai kuma zan san na su biyo wani ya koma bai bi wannan to shi ne alwashin abin da ya same ka ya same ni shi ne alwashin duk abin da ya same ka ya same ni kuma za mu kare ka da jininmu da dukiyarmu kuwa ya yarda ka yarda kai musulmi haka ne ka yarda kai musulmi haka ne shi ke nan zan tasu da yawa ne to ya ce innan laziyu na ibaru na ka kaga wanda suke alwashi a gare ka innama sai ya dai innama ibaru Allah sun yi alwashi alwashin su da ubangi eh wanda ya bi ma'aiki da sun yi alwashi za su ba Allah za su ma'aikin Allah yadda hannun Allah ko ba aibihin saman hannun da haka ake ka dora ka dora ka dora to yadda da shi ne gare shi da haka dora haka dora annabi shi to gane usman ya fita usman ne da zo ya dawa ya ce annabi ne ba ne ya ce ale
Fawqa'i.
yadda la hannun Allah fauka aidihi saman hannun yace faman na kafa wannan alƙawalin alƙawali ne faman na kafa wanda ya warware shi fa inna ma yankusu an nafsi ya warware da kai da shigan basirar kansu za ta kai wa man aufawa wanda ya cika shi ma bima a hada alaihi alaihi Allah wanda da abin da Allah ya yi alkawari da abin da aka yi cika to shi ba sami kishi to wannan da yanzu za ka sannu za mu ba shi ajaran azima lada wanda yake mai girma in an cika ga lada in ba cika ba an yi laifi to
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنته بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
فيقول دسنو مخلفون وانت سكين سابع بسكيات من الأعراب لدى العرب والداج an sai a fita jihadi wasu ba su tafi ba to in an zo kuma sa'iku da za su rika ce maka a shagalar na muhalina dukiyarmu ne suka shiga da mu gidanmu ba kowa ya ce in so no sai ta shagal na amuwa da na dukiya tsare kaya ya shagalar da mu wahalu na da iyalan mu duka sun hana mu fita tare da kai ai ba mu samu damar fita yanzu dai abin da za a yi wasu daga firin lana ka ne ka tambayi mamu ga fara gudan ubangiji sai ba قال تعالى Allah sai ce da ya kare ta su ya ce ya ƙudu na bai alisa na cikin a harshe da ya kakkari eh ma na shafi ƙudu mai abin ba a cikin zukatan su ka faɗa musu ce ƙul ka ce wa man ya mulku da kun min Allah shay'a in arada bikum al-dabr babu mai mallaka muku ya kare ku da komai in Allah ya yi nufi ya hallaka ko ya muku azaba. Aw arada bikum na ba'an ko ku yi wani amfani zai muku wa babu wanda ya sa ya hana. Bal bare da kana Allah ma ta'amaluna kabira bare da ubangiji ya zama to abin da ku aikata mai ba da labarin da yi. Bal بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنين إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
يتي بل بردي لوكتن da annabi ya wuce da mutane zanantu wai kun yi tamani alamin kalibar rasulun annabi da ya zuwa ga shi ku sun annabi da mutane su suka ɗari ko ba su da makamai ba su da kuma suka tarbi abin da ya tarbi da san ba shi a bayar da kuna zaton annabi ba ya dawo ba kashe shi ba saboda wani kai dubara kuka su da ke kuma an zo kuma ta ga shi ga shi ka hamzari wani mumini wani da mumini sun yi san ba sa dawo ba da za a hali mai zuwa iyalansa abadan ko kawai kun san abadan wani ba su dawa sun ta yi kawai kuna su san haka da shi ya sa ba su yi na zalika fi kulubikun wannan abin yaron ya yi adanta a cikin zukatanku ya shiga cikin zukatanku ya shiga ya shiga falayar yi'una bai dawo ya shiga wa zanantum zanna su kun yi mugun zato ai wannan mugun zato ne wa kuntum kun zamanto kauman mutane da burar wanda suka halaka ku kun zamanto ku mutane da halaka ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا
yake ومن لم يؤمن بالله duk wanda bai yarda ba da Allah wa rasulihi da ma'aikinsa to bai na ta da na da kafirina mu mun yi tattali mun yi tattali abin da za mu ba kafirai sa'ira ita ce wuta shadida mai tsadin sa'ira nan za mu je kwasu to ya ce ne wadannan ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما
ولله ملك السماوات والأرض من أه؟ إيه؟ آه. أمن الله فوق أيديهم wannan duka sai yadda a gaba ɗaya ke ta yadda abu gaba ɗaya ke ta yadda abu tana ne walillahi mulku samawati walillahi mulku samawati wal ard mallakar sammai da kasai mulka ne wa halkan ne wa abi kowanne da kake na Allah ne walillahi mulku samawati wal ard walillahi mulku samawati wal ard mallaka sammai da kasai da Allah ne ya kullu man yasha
yawa ya gafiru liman yasha ya kansa kada shi gani ai ya gafiru yana yin gafara liman ya sha ga wanda ya ga dama wa azibu man ya sha na gani ko ya azabta wanda ya ga dama kuma wa kana Allah Allah ya zama to gafuran gafuran mai gafara da rahimu mai cin kai ya yi gafara ga wanda ya tuba ya ji kanshi ko mai azabta kafirai sai ku سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تأسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ai annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yani to sa
سيقول المخلفون إذا انطلقتم
shi annabi sallallahu alaihi wasallama su zo su sai ƙulun mahalifuna wanda suka yi jirgin da suka yaƙi kaci suna cewa idan kuma suka tsinkaye wani guri za a je a samo yaƙi a samo ganima ribar yaƙi sai ka ji suna cewa zaruna na tafiya ku barnu ya ce da zan kalabta mai zama mahalif idan suka juya zuwa inda ke da ganima bai ta ku zuwa don su kama eh, zaruna ku bar mu a bar mu ta yi yakin eh limine ne نتبعوا na tabi'uku ku bar mu biyu yuriduna suna nihin su abinda suke nihi alibar da duka namin lahi Allah ku zanta Allah ya masanye su samu kayan yaki su samu kayan ribar yaki amma in ba ribar yaki sun tsere sun ce a shagalin na amma da ba kuma yanzu da suka ji labarin yaƙi an samu wani abu sai ce to mutai wani annabi ka ce ku ce nan tattauna ka ku ba ku mun ba ku abi mu ba eh me yasa dan tattauna kazaliku haka nan kana dawo mun kabul haka Allah ya hudu tun da wancan ka ku bi mu Ba- ko da sun bi kuma waƙi ya za su tsara mu inda sun bi kuma sai su sa ku gudu su dama zuma na hukan kuma da mana- su manawakan wannan da suke waɗin wannan magana din an gama yaƙi to suna da kuɗi daga an buga an an koro musulmi sai su kai gudun kafiran su ce mu muka fara gudu daga idan muka fara gudu su ma musu haɗe sai gani sai gudu ko su samu in ba haka ba ba gudu ba a sallame mu sai a sallame su eh in kuma musulmi aka yi galaba su ne gaba gaba an raba yadda aka ba kuwa mu haka za a ba mu. amma kuma kullum su ne kura baya yakin in an gundura su ne gaba gudu ya ci gaba da cewa سيقولون بل تحسدون eh, sai su kuma su ce bal ta su duna kuna mu hasada ne kun hana mu mu ji yaki bal kanu la yafqahu illa qalila su wannan mutanen ba su fahimta al'adini sai kaɗan ɗan kaɗan da suke nuna mutum da ke to ya ga dai annabi ce musu kun ka faɗa wa mukallafi na wanda suka yi saba min al'arabu na daga larabawan jari eh sata da auni a gaba za a kira yau zuwa yaƙi na ƙaunar ya zuwa wasu mutane wani da ba su ma'abuta ƙarfi shadida mai tsanani ma'abuta yaƙi eh suna da tsananin yaƙi daga cinsu da kwai farisa a kuro eh da farisawa da rumawa suna nan za ku ta yi tuƙatilu ɗin tuƙatilu na gudu za ku yaƙe au ya sulhu ko kuma su kaɗai su musulunta su zo su musulunta kai bayan ta ɗiɗo in kun bi yuki kuma lahu ajran azima Allah zai ba ku lada mai girma wayan tawallaitum wayan tawallaitum ko tawallaitum wani ta tawalle to in kuka juya kuka ba da baya kamata walle ta tawalle ta juya ga kabda tun gabanin wannan to fa ba ba rasa sattawa ya zuba kuma azaban alima za a azurta ku azaba da wajen to kaga anan an sai aka ba da labarin annabi ya ce akwai wasu mutane masu ƙarfi masu ƙarfin yaƙi za ku je ku yaƙi za a ba ku su ko su musulunta ko kuma ku kama su yaƙi su ne farisawa da romawa kaga ba an yi muku duka da an shiga wani
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما
yace zai sako ai ba laifi ga makaho da ji yaƙi ba ba laifi wala alal arzi shi ma gurgu wanda zai ke ya iya jin ciki shi ma ba laifi wala mari da wala marar lafiya shi ma ba laifi duk da gaske yi ba a cikin barin jihadi amma wanda za su yi amma inda shi wannan makahon ya iya ba da tsari ya yi tsari ka za su kai musu da wata nan ka za su kai fi ka ba sai ta ke ba da tsari makafa sai ga ala na abago a rasu shi ne wala da rasu gurbi shi ma ya ɗauke shi ba ya ɗauke shi a samu tsararre ko yin ƙatta wanda su ko hudu su ɗauke shi shi ko yana ba da cewa ka za za yi ka za za yi ya ce wala ala marir halar marar lahiya shi ba ba sai ya ji yaƙi ba da wanda ɗaya laha da wanda ya ba Allah wa rasulun da ba ya ci su da da kada su zai sun ya shi don na ta aljanna ta gani ta ta al'ahar wanda ko rabu ke gudu da gudu wa mana ta wallafa wanda ko ya juya ya ba da baya wa bayan an yi alwashi kan nan to wayo azibu za a mai azaba azaba aliman mulima mai rauni ci gaba da kadar radiyallahu anhu daga nan mu tashi
ya gani duk in ana dau ana iya dauka in kuka lura